الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صدر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي بهم أسوة وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة ضعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب ولقد سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب عنها فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم المرافق من عدم الموافق فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسما عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم قال عمرو بن ميمون الأوجي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون قال وما ذاك قلت تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة قال يا عم قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما الجماعة قلت لا قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya wato safiyar talata uku ga watan muharram a shekara ta 1441 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine uku ga watan tara a shekara ta 2019 a lissafin miladiya a darasinmu na saba'in da nawa kuma saba'in da biyar na a karatun littafin ghafatul lahfan fi في مصائد الشيطان لمن ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى منا بابي نجومة wanda yake magana akan alamomin cutar zuciya da kuma alamomin lafiyar zuciya yadda za a gane mutum zuciyarsa ba ta da lafiya da kuma yadda za a gane cewa zuciyarsa ta yi lafiya a makon da ya gabata mun tsaya kan yadda ya karkasa yadda cutar take zuwa wa mutum a zuciya da kuma saninsa ga wannan cutar da yadda tsananin cutar takan kasance ya zama ma wani bai san ma da cutar a jikinsa ba wani ya sani wani kuma bai ma san ba shi da lafiya ba wani kuma ya san ba shi da lafiyar amma ba abin da zai iya yi ya karkasa mana su dai وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته mutum zuciyarsa za ta iya mutuwa bai ma san ta mutu ba alamar haka shine ya zama duk wani abu mummuna baya ma bata masa rai ya saki jiki tare da karkacewa tare da lalacewa tare da shirka tare da sabon Allah tare da bid'a baya jin komai na kaikayi a zuciyarsa baya jin wata damuwa to sai kuma yace wa qad yash'uru bi maradihi walakin yashtaddu alayhi tahammulu mararati dawa zai kuma ya zama yana jin cewa zuciyarsa ba lafiya amma kuma maganin da ake sha dan a warke to yayi daci dacin da shi ba zai iya hakuri da a ci gaba yana shan wannan maganin ba kamar da akan samu mutum ba shi da lafiya ga magani zai masa amfani amma kuma baya son magani saboda ɗacinsa ba shi da daɗi a baki saboda yana fifita abin da zuciyarsa take so a kan wannan maganin saboda hankalinsa bai ba shi amfanin da zai zo gare shi in ya yi haƙuri da wannan maganin ba na hudu shi ne ce wata ratani wa tsin nafsahu nan da muka fara muka tsaya ita wata ratan wani lokacin kuma yi wa tsin nafsahu ala sabri za ka ga mutum zuciyar tasa ba lafiya kuma sannan zai shirya ya shirya wa zuciyar akan yin haƙuri da dogewa akan shan wannan magani thumma yanfasihu azmuhu sannan kuma wannan ƙarfin ƙudurin nasa sai ya lalace sai ya baje sai ya zama babu misali ya fara da cewa to shikenan bari dai in sa zuciyata ta karɓi wannan magani in dage a farkon lamarin sai kuma ya kasa ci gaba sai abin ya yanke wala yastamiru ma'ahu ba zai doge da shan maganin da haƙuri a kansa ba don me li da'fi ilmihi wa basiratihi wa sabri saboda nan abubuwa uku rauni a iliminsa rauni a basirarsa basira da hangen nesa da iliminsa na zuciya da yake ba shi damar bambancewa abin da yake daidai da abin da ba daidai ba da hangen nesa duk yana cikin abin da ake ce ma basira da sabrihi da kuma haƙurinsa ya yi rauni a waɗannan abubuwan guda uku iliminsa dangane da Allah iliminsa dangane da sakamakon da ke zuwa wa mai haƙuri iliminsa dangane da hangen nesansa da gane abin da ke shine daidai sannan kuma da haƙurinsa haƙuri idan ya yi rauni to shikenan sai a kasa cin nasara sai ce kaman da kala to shine ka mana misalin da muka tsaya a kai ko yace kaman da kala fi tariqin maqufin mufdin ila ghayati al-amr kaman mutumin da ya shiga hanya ita hanyar akwai abun tsoro a cikinta da yawa akwai tashin hankali akwai barazana zai iya rasa rayuwarsa zai iya rasa dukiyarsa zai iya aukawa shi da iyalinsa cikin tashin hankali akan hanyar amma kuma za ta kai shi zuwa ga matukar zaman lafiya ƙarshen abin da yake so na kwanciyar hankali da zaman lafiya inda ya haƙura da wahalar da take kan wannan hanyar ga ƙayoyi ga abin tsoro ga dabbobi akan hanya ga 'yan fashi da 'yan kaza da kaza da kaza duk akan hanyar suna nan amma fa yana da yaƙini babu kokonto cewa in har ya jure ya wuce wannan hanyar ya tsallake ta to insha Allah inda zai je wuri ne da shine matuƙa kuma ba inda ya kai shi wajen kwanciyar hankali da zaman lafiya babu inda ya kai shi ku fahimci wannan abu tsakiyar da bala'i ya baro bayan sa la'alla ko wani bala'i kila bai kai na tsakiyar ba to amma tsakiyar kan hanyar akwai damuwa da tashin hankali sannan kuma yana da yaƙinin in har ya jure ya daure ya dage ya wuce wannan hanyar mai tsanani da abun tsoro to inda zai je ya fi kuma ko'ina zaman lafiya a kun gane misali bai wa huwa ya'lamu annahu shi yana sane cewa in sabara alaihi in yi haƙuri akan wannan wahalhalun da tsoron da ke kan hanyar in qabal khawfu to tsoron ma zai tafi wa aqabahu al-amnu sai security da zaman lafiya da kwanciyar hankali sai biyo bayan wannan tsoron to me yake bukata yanzu fa huwa muhtajun ila quwwati sabri abin da yake bukata a hali yanzu shine karfin haƙuri yanzu yana da haƙuri mai ƙarfi sosai wa kowace ya tsinin bima ya siru ilaihi da kuma ƙarfin ya tsinin abin da zai kai gare shi na zaman lafiya ƙarfin haƙurin halin da yake ciki da hanyar da yake ciki marar natsuwa da tsoro ya haƙuri ya jure ya daure ya kwantar da hankalinsa akan abin da zai same shi ya nutsu cewa ya shirya wa abin da zai zo da ya cewa in ya wuce wannan to kuma kwanciyar hankali zai samu ana fahimtar abin a insha Allah kafin duk abin da ka shirya ma zuciyarka to ya fi zuwa maka da sauki sai misali nan misali yau ko dukan mutum za a yi yana zaune idan bai sani ba ya fi jin zafin dukan saboda an an zo masa bagtatan ta baya sai a kwafta masa mali ta baya amma idan aka ce shirya na amare ka akwai wani abu da mutum zai iya yi haka ya dan tsananta jikinsa sai ya saki jikin sai kaga an mara ma bai ji komai ba yanzu masu wasan kokawa da dambe da meye kowa da shirin za a da kishi yake ko ba kan sai ga zafin da zai ji bai kai yadda duk girman in yana zaune aka zo aka yi masa wata mahangukan a wani wuri sai ga ya faɗi kuma kila ma ya rasa ransa to amma in ya san abun ya kintsa masa sai ga abun ya zo da sauki to duk wata wahala ta duniya in kai kokari ka saba da san kanka cewa za ka shiga cikinta ka san da ita amma kuma kana da yaƙini insha Allah ta'ala bayan ta wuce to sai daɗi to za ka samu ƙarfin haƙuri da kuma ƙarfin yaƙini akan wancan abin da zai zo maka bayanta wa kowace yaƙini bima yasiru ilai wa mata ba'ufa sabruhu wa yaqinuhu duk lokacin da aka ce haƙurin nan nasa yayi rauni yaƙinin nan nasa ma yayi rauni raja'a min at-tariqi to zaka ga zai fasa tafiyar sai dawo ce kai hanyar nan fa ba sa'a hanyar nan ba kaza hanyar nan akwai kaza hanyar nan akwai kaza sai koma gida haka dan adam yake ko ba haka yake walam yatahammal mashaqqataha ba zai iya jurewa wahalar hanyar ba sai dawo ya fasa wala siyama in adima rafiqa musamman in ya rasa abokan tafiya ya rasa wanda zai raka shi a ce kai kadai ne ka fito hanya da yan fashi ga dukiyarka kana tsoro ga ranka kana tsoro a kansa amma fa ka tabbata in ka wuce wannan wuri za ka shiga cikin kwanciyar hankali to idan ba ka da haƙuri ba ka da juriya ya ka dangane da wancan abin da zai zo na daɗin bayan wannan wahalar shi ma ya raunana to shi kenan sai ka ce gaskiya bari in koma tun da ni kaɗai ne ni ina jin in ban fassara muku ba ma kowa gane wannan misali a rayuwa ta addini abinda ake so a ilmantar da kai shine tsayuwa akan hanyar addini to akwai mashakka a ciki sallah biyar azumi zakka sakin abinda zuciyarka take so ka bi abinda Allah yake so ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da shi duk yadda kake son wani abu ka haƙura da shi in Allah ya hana duk daɗinsa ka ce na fasa tun da Allah ya hana duk irin amfanin da kake gani a cikinsa na duniya ka haƙura akwai wahala ko ba wahala saboda me saboda yaƙinin da kake da shi in ka ci nasarar wannan jarabawar ina za ka aljanna da ka abu yana da buƙatar haƙuri akan wahalhalun ayyukan addini sannan kuma da yaƙinin cewa in an mutu fa akwai aljanna shi sa duk inda mutum ba shi da ilimi ba shi da basira ba shi da yaƙinin ba shi da haƙuri to za ka ga cewa rayuwarsa abin ta kai ce abin tausayi musamman kuma in ya zama yana kan hanyar addini a hanyar addinin yana ga kamar shi kaɗai ne ko ba su da yawa sai ce to tun da dai dama mutane ba sa son wannan abin da ake bari mu koma dai mu zauna lafiya da mutane to bala'i ya zo to shi ne abin da malam zai biya mana ce lafiya ma idan alima ar-rafiq musamman in mutum ya rasa abokan tafiya ma'ana ya zama shi kaɗai ne akan hanyar kana tafiya akan gaskiya akan hanyar qur'ani hanyar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam la'alla ma a garin ku kai kadai ne a tsangome ka a zage ka a sa maka sunaye kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ba mai san ka musamman a ce ba ka da kuɗi ko in a Najeriya ne in mutum ba shi da kuɗi wannan abin ya fi bayyana har yanzu shi ko mai kuɗi ko shi ɗan yake bauta sai kaga ana bin sa haka ne ko ba haka ba yana kan addini ba shi da kuɗi ba tare da kowa to sai yayi haƙuri ya samu haƙurin jure wannan wahala da tsangwamar mutane da zagin mutane da ce masa ɗan kaza da kaza da kaza da yi masa izgilanci wasu na nan su abin da suke so kawai ka wuce su yi ma izgilanci in kana da haƙuri kuma kana da yaƙinin makomar sai ka ga duk wannan ba zai dame ka ba amma in ba ka da haƙuri sai ka ga cewa in ka rabu da mutane to za ka shiga uku in ku ka tuno cewa in ma ka rabu da mutane kana tare da Allah to sai ka samu natsuwa ka samu yaƙini kuma sai ga cewa nawa aka yi irin wannan abu zamanin annabawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da tabi'ai wahalhalun da suka sha akan wannan addini musamman ma dai sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ai sun samu kansu lokacin an kafa dauloli sun ji dadin lamari sun koyi darussan su a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai dan abin da ba a rasa ba nan da can to amma tsakanin musulmi da kafirai da ɗanɗana musu azabar da suka yi kowa ya ga misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha na wahalhalu da kuma abin da sahabbansa suka sha tare da shi amma da suka yi hakuri me ya faru duniyar ma ta yi daɗi daga baya duk da cewa wasu daga cikin su ba sa nan lokacin da sai daɗin aka ji daɗin aka kwantar da hankali aka more in kuma a duniyar ma gwargwadon dai hali musamman abin da ya shafi zaman lafiya ta gaba kuma Allah ɗauke su da rai amma suna ina suna aljanna to yaqininka akan wannan makomar ta zuwa aljanna ya zama ita ce ta karfi akan zuciyarka karka damu da mai mutane za su ce akan ka kana tsaye akan addini an fahimci abu yanzu wani ba zai iya haƙuri ba da tsangwama ta duniya mun sha zancen a nan wurin cewa mutum ya lura ya gani cewa tsangwaman nan ba ta yin komai ba ta sa ka tsumbure ba ta sa ka rami ba ta sa ka lalace muddin kana tare da Allah sai ga Allah na ta tallafa maka al'amuranka su kuma masu zagin ka masu sukan ka masu cewa kai kaza da suna nan a inda suke haka ne ko ba haka ba rayuwar ba daɗin ce musu ba babu abin da ba haɗin kai ba sa son junansu kuma har yanzu amma kai fa ka natsu ka samu kwanciyar hankali amma fa sai kai haƙuri sai kai haƙuri in ka hango wahalar sai ka juya ka fasa to kayi kamar wannan mutumin da ya tsoraci yan fashi a hanya ya dawo da yi haƙuri ya tafi ya jure ya kuma tsallake ya tafi wurin zaman lafiya wala siyama in alima rafiqa wastawhasha min alwahda musamman mutum ya ji kewa ya kasa haƙuri da ke wadda zai samu na kaɗaici zama shi kaɗai ne baya son ya zama shi kaɗai daga an ce to wannan abun fa gashi mutane ba sa so mutane ba sa so sai ka ga wani ko uba ne ya ga yaransa saurayi yana damuwa da harkar addini kullum masallaci da sunna da sauransu sai ya tsaye to mutane fa suna tsangomar wannan hanyar da ka bari ne mu kar a dame mu da surutu ko ba ka ake ba da ka bari za a dame mu da surutu wani mai hakuri ma kenan mai iya tsayawa ya faɗa ma ɗansa haka wani kuma sai faɗa alhamdulillah yanzu waɗannan abubuwan duk babu su sun kauce a kuma alhamdulillah samarin ana kokari bal ba samarin kawai ba har da dattijan ma duk ana son kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waje ala yaqul zaka ji yana cewa aina zahaban nasu ya ba kowa ne a wannan hanya aina zahaban nasu fali bihim uswa ni su ne abin koyina ni ba na duba ban ga kowa ba wannan wata irin hanya ce ni da bari in koma tunda ba kowa ba zan iya jurewa in tafi akan wannan hanya ne kadai ba الإمام الطبراني أسكن المؤجم الكبير يروي دقا عبد الله بن مسعود مقالة من تاسا مشهورة لدي تازو دا لفظ دبن دبن رسكنت أقوي إن ديك شوى ليوطئنن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر للي مفهوم يقول تدى عنك الناس زوجي يستفكر يجي جوريا ya ɗauka wa kansa cewa in duk duniya za ta kafirta duk wanda ke duniya a ce kafiri ne sai shi kaɗai to lam yakfur to ba zai kafirta in ji ibn mas'ud ka ɗaukar ma kanka wannan manufar a zuciya in duk duniya za a zama kafirai sai kai kaɗai to ka ɗauka ba za ka kafirta kada ka samu rauni Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi alqur'anin nan gaskiya ne gashi a hannunmu in duniya za ta juya wannan alqur'anin baya gaba ɗaya kowa ce ba zai ba a zage ka a tsangwame ka in dai kana da rai tsaya akan qur'anin nan tsaya akan la ilaha illallah muhammadur rasul ko duk duniya ta kafirta kada wani abu ya dame ka in ka ga mutum yana damuwa dama da abin da mutane suke cewa a kansa to yana da rauni a wannan abubuwan rauni a yaƙininsa na haɗuwa da Allah rauni da abin da Allah ya masa tattali a aljanna yanzu mutumin da ya san daɗin da zai samu a aljanna kuma ya san in ya mutu akan wannan hanyar ga abin da zai samu ya za a mai tsaya yana tsoron mutane ko abin da mutane za su ce masa za a ce masa kaza za a ce masa kaza har wannan ya sa ya fasa bautawa Allah ai saboda bai yarda da abin da Allah din ya ajiye bane a lahira ko kuma akwai rauni a imanin nasa to ne shi ne abin da yake faɗi to shi da sai ke cewa shi ibn mas'ud yace wala yakunanna ahadukum imma'atan kada ɗayan ku ya zama kawai dan bi ta zaizaine shi yana bin mutane kawai saboda a ce dai bai saba wa mutane ba kada ya zama ya yarda ya saba wa Allah saboda ya zauna lafiya da mutane wallahi ba karamar fitina ba ce a zuciyar mutum a ce kana tsoron wai ba za ka yi addini ba saboda mutane ba sa so ba karamar fitina ba ce musifa ce Allah ya jarrabe ka da ita ka tuna tsayuwar ka gaban ubangiji ka tuna ran da za ka tsaya gaban sa kai kaɗai ne duk waɗannan ba sa nan da masu surutun da masu zagi da masu izgilin da masu cewa ku rabu da shi ai zai sha wahala ranar kiyama duk ba sa nan kai kaɗai faridan wahidan haka Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka me yasa baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka bi wani shikenan sai ka shirya wa ansa to haka za sai ibnu mas'ud yake cewa sai aka tambaye shi wa mal imma'atu me imma nan sai imma shi da sai yake cewa imma shine allazi yaqulu ana ma'an nas shine wanda zai ce ana ma'an nas ni ina tare da mutane inda mutane suka yi nunan muke mu ne ba ma son dukkan jinjinin nan wallahi mu dai a zauna lafiya shi ya ɗauka zaman lafiya shine kada ya addini saboda mutane ba sa so mutane unguwarsu ba sa son mai addini ko karanta qur'ani ko wani yaga kana yi zai ɗauka to ka ɓata ka shiga wata hanya saboda shi karanta alqur'ani ne ya ana rammomi ne sai ka ji an yi fa na ga take-taken yaron nan hanyar marasa kunyan nan zai shiga ko ba ka ake ba na ga take-taken yaron nan zai koma wata hanya wata iri saboda yana zuwa masallaci yana sahun gaba yana azumin na filfili yana ne kuma baban sa da'a la'alla a gidansu akwai wanda baya baban da'a ko ba haka bane ana samu a gidansu akwai wanda baya wa uban da a baya masa komai amma ba a damu da shi ba saboda ba akan hanyar daidai yake ba ba ruwansu musamman ma idan yana da wani abun hannunsa duk dai kun san me ake nufi to shi da sai ke cewa shi ibn mas'ud innahu la uswata fi sharri wannan mai cewa fali bihim uswa din dalilin yasa na ka wannan magana kenan a kusa yana ganin shi mutane su ne abun koyinsa in mutane suka yi nan sai ya bi su in sun yi can ya bi su riyi amma ya tsaya ya kula mai Allah ya ce yayi mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi shi ba shi ne ya dame shi ba saboda yaƙininsa na cewa za a tsaya gaban ubangijin yaƙinin ba shi da ƙarfi bai damu da me zai faru ran kiyama din ba shi yana ganin meye ne zancen aya ƙarshe ne zai zo ya shiga aljanna to ta ina zai shiga aljanna in ya bi mutane bai bi Allah ba to shi ne sai ibnu mas'ud ce innahu la uswata fi sharri babu abun koyi a sharri ma'ana baka daukar mutane da suke kan sharri kace zaka ɗauke su a matsayin abun koyi abun koyin ka shine alheri wanda ke kan daidai shine abun koyin ka shine abokin tafiyar ka al-hudayr ibn iyad shi ma kamar yadda ash-shatibi ya kawo a cikin al-i'tisam yana cewa ittabi tariq al-huda ka bi hanyar gaskiya ya sai bawan Allah ka bi hanyar gaskiya wala yadurruka qillatu salikin kada karancin waɗanda suke kan hanyar gaskiya dan kaga ba su da yawa to kada wannan ya cutar da kai kada ka damu ai ba yawa sai ka ji ana cewa ai ba su ma da yawa ai su ɗan kaɗan ne adadin nasu ma su nawa ne wani mizanin sa na ina gaskiya take shine adadi to adadi kuma ba mizani bane me Allah ya mana وإن تطع أكثر من في الأرض ولازم لك لازم باك كودي أسكك الجنة يضلوك عن سبيل الله هكا إلا شيء وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قالوا إن ذاك إذا ما أنا فتوي ما فيه ولكن أكثرهم من أجل سوى لا يعقلون لا يؤمنون لا يعلمون لكن رسول سكب في واحد amma ba za ka ji an ce walakin na aksarahum a ce su ne muminai su ne masu hankali su ne ‘yan aljanna ba haka ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗi dangane da gashi ba ma kafin mu zo kan hadisai maganar Allah madaukaki dangane da cika wuta sai ne rantsuwa la amla anna jahannama sai na cika yace wallahi sai na cika wutar jahannama da ɗan ɗan da aljini su suka fi yawa a wutar jahannam kuma in ba kuma ta ba a tafsiri mun yi magana akan yadda girman halittar Allah yake yadda girman aljanna yake yadda girman wuta yake ka tuno faɗin wutar to haka za a cika ta za a cika ta da ɗan adam da aljini kaga ashe mafi yawan mutane ɗan wutan ne ba saboda Allah ya musu mugunta ko baya san su ba a'a saboda su suka zaɓi ba za su bauta masa ba alƙawari ne aka ɗauka alam a'ahad ilaykum ya bani adam ko Allah tushriku Allah ta'budu Allah ta'budu shaytan na alam a'ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim surah yasin shin ban dau alƙawari gare ku ba ya ɗan adam cewa kada ku bauta wa shaitan duk wanda ka bauta wanda ba Allah ba to shaitan ka bauta wa kuma cewa mai za ku yi ku bauta min Allah maliki ya ɗauki alƙawari a gun ku cewa lalle Allah za ku bauta don haka duk wanda bai bauta wa Allah ba shi ya zaɓi ya zama ɗan wuta ba Allah ne masa mugunta ba Allah ba mugunta Allah ba ya zalunci naka tun a duniya kai wa kanka faɗa ka dawo hanyar daidai kar ka damu da 'yan unguwarku mai za su ce a ce ma ɗan kaza ɗan kaza ko ma mai a ce ka tsaya kan hanyar da in gobe ka faɗi ka mutu Allah zai sa ka aljanna kuma kowa ya san hanyar gaskiya kowa san ina gaskiya take amma wani da bin gaskiyar sai bata dame shi ba shi dai zauna da mutane kar a tsangwame shi ko kuma a hanyar abincinsa kar a dame shi a ce kaza kila ubangidansa baya son hanyar da yake bi ta daidai kaza da kaza sai fasa yana son aljihunsa ya zauna lafiya don haka ba zai bi gaskiya ba wannan shiga uku kenan in akwai wata lambar ma sama da uku a gun bahaushe to ita ce ne Allah ya tsare mu al-fudayl ibn iyad ya ci gaba yake cewa wa iyyaka wa tariq ad-dalalati kul ka shiga hanyar bata kul ka shiga hanyar da take ta bata wala tartar bi kasratil halikin kada kuma ka rudu da yawan halakakku waɗanda suka halaka suka bi hanyar da ba daidai ba to kada su ruɗe ka duk kuɗinsu duk mulkinsu duk matsayinsu ba abin da ya dame ka ka yi abin da Allah zai yarda da kai in ka faɗi gobe kiyama kuma ka haɗu da Allah kana da natsuwa kana da kwanciyar hankalin cewa aljanna insha Allah za ka shiga wannan ya fi maka zaman lafiya al-imam tirmidhi a cikin sunan da ya zo fassara me ake nufi da jama'a yace wa tafsirul jama'ati inda ahlul ilmi hum ahlul fiqhi wal ilmi wal hadisi shi yawan da ake cewa ka zama ma'al jama'ati ka zama tare da jama'a ba shi ne ka zama tare da yawan gari mutanen gari ba a'a ka zama tare da ahlul ilmi wal haqqi wal hadisi ma'abuta ilmi ma'abuta fiqhu ma'abuta hadisi ma'ana ka duba inda malamai suke to ka zama a nan kake malaman Allah malaman gaskiya wanda za su haɗa ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su haɗa ka da Allah ba wanda za su haɗa ka da kansu ka zo ka bauta musu ba kowa kuma ya san inda suke ka nemi malamin da zai nuna maka hanyar Allah hanyar shiga aljanna ba wanda zai sanya ka zo ka zama bawansa ka yi masa bauta ba ko ka bauta wani ɗan adam irinsa da ya gabata malamin da yake tausayin ka baya so ka shiga wuta malamin da yake ilmantar da kai ilimin da zaka tsira daga fadawa cikin yan wuta ka zama cikin yan aljanna malamin da zai hada ka da qur'ani malamin da zai koya maka kai rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sallar ka azumin ka tafiyar ka cin abincin ka motsin ka kula da iyalinka da komai kullum abin da ya damu da shi alakar ka da shi shine nuna maka hanyar gaskiya sawa'un kana so baka so shi dai baya neman kuma ka biya shi da komai an fahimci wannan to waɗannan su ne mizanin gaskiya ba kawai taron jama'a da tarkace a fi ai riyi ai su suka fi yawa ko su ne waɗannan ko masu bin gaskiya su ne waɗanda ba su da yawa ba wannan kada ya dame ka ba shi ne ma'auni na sanin ina gaskiya take ba har a wajen ijma'i malam mulla ali qari yake cewa ijm in aka ce ijma'i to ijma'in da ake nufi shine ijma'u ahlul ilmi ba ijma'in awam ba ita la ibratu bi ijma'il awam ko tattaunawa ake aka ce an yi ijma'i akan kaza to ba a zantan awam shi an wace awam ba awam ake cewa ba awam eh al awam sune gama garin mutane waɗanda ba su karatu ba ba malamai ba a cikin mutane suna suka fi yawa awam ko ko malamai to sun fi yawa ba karatu ba sanin daidai kawai inda aka ja su sai su bi to taron jama'ar da ake kula da shi a gane a nan gaskiya take to ba taron jama'ar awam ba ne marasa ilmi a taron jama'ar malamai da suka san Allah suka buɗa suka karanta suka fahimta an gane abu? to Allah da ya gaya mana kamar da na ambata wa in tufi aksar man fil ardi yadulluka an sabilillah karkashin wannan aya malam as-sa'di yake cewa wadallat hadhihi al-ayatu kaje sa'di ka na gida ka duba fassara wannan aya wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah yace wadallat hadhihi al-ayatu ala annahu wannan aya ta yi nuni akan cewa la yustadallu ala al-haqqi bi kasrati ahlihi wannan aya ta nuna maka ba a kafa hujja wajen neman gaskiya wajen neman yar manuniyar da za ta nuna ina gaskiya take to ba a kafa hujja da yawan mabiya yawan mabiya ba shine alamar anan gaskiya take ba ولا يدل على قلة السال- ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حقه kuma ƙarancin mabiya masu tafiya akan gaskiya ƙarancinsu ta kowane irin lamari baya nuni akan cewa abin da suke kai ba shine gaskiya ba za a ce a to dube su man ko karuwa ba sa yi Hmm? ana faɗar haka a wasu ko a ce ga nan ba su da yawa Hmm. To amma ne kuma kishiyar haka yana samuwa in ana ilmantarwa ana karantarwa wasu suna kai su bai ga ana ta samun haɓaka duk abin yana buƙatar ne yana buƙatar haƙuri yawa in an yi haƙuri to lokaci zai zo da hatta a duniyar sai ka ga al'amarin sunna din yana yawaita to amma kuma mai bin sunna daban mai dangana kansa ga sunan sunna daban yawa wani yana danganta kansa ga sunan sunan sunna kawai amma kuma duk abin da ya shafi sunnar bai sani ba ana labarin wani malami yana cewa in ka ga mutum ya tsaya baya karatu baya zuwa gun karatu shi dai kawai ya ji kasa ɗin wani malami ya tsaya akan iya wannan a irin zamanin da can na harkar da'awar sunna da tafiyar izala farko yake cewa to wannan sunansa dan izala amma in mai karatu ne mai tsabbaka sunna a rayuwarsa to wani shi da ahlus sunna zaka akwai bambanci tsakanin ahlus sunna da me da wanda zai ce kawai shi dan izala ne kawai kana zuwa masallacin izala kana jin karatu ko ana mitin da kai wannan kawai sunanka dan izala amma ahlus sunna gaskiya sai kana karatu kana bin sunna kariya da ilimi da fahimtar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani malami ne ya faɗi wannan ya kai jin shekara talatin amma yanzu zancen yana nan gaskiya ne ba fa daga waje yake ba a cikin yake eh neman gyara yake yake faɗin wannan kada wani ya ce mai suka ne a a cikin yake yake faɗin wannan saboda haka ake so mutane su gyaru kawai kana zuwa masallaci ya ce malam izala wannan ba shi bane zaman ka dan izala ba shi bane zaman ka mai bin sunna shine asali yawa ya zama rayuwarka sunna neman ina sunna take karanta ta aiki da ita amma kawai kana jin wa'azi shikenan kuma a aikace ba bin gaskiyar mu'amala ba ta da kyau ba gaskiya a mu'amala ba yin ba tarbiyyar ƴaƴa ba barin shirkar ba barin al'ada ba barin bid'a duk ana komai amma dai sai sunan wannan gaskiya ba shine sunna ba yawa dole ka zama mutumin kirki wajen mu'amalarka da mutane da gaskiya da riƙon amana da kuma aikin kirki faɗin magana mai kyau banda cutar da mutane sannan kuma zama tarbiyyar ƴaƴanka sa su akan tafarkin da kai ma kake so a yi karatu a yi ilimi a haddace alqur'ani a bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka zama mai ahlus sunnati Allah sa mu cikin ahlus sunna mu tabbata a sunna to malam sa'adi ya ci gaba yace bal alwaqi'u bi khilaf zalika abin da ke aukuwa ma sabanin haka ne fa inna ahlal haqqi humul aqalluna adadan malam sa'id yace masu gaskiya da'iman zaka ga su ne kadan yanzu idan zancen yawa ake yi in ka ji mutum yana cewa ai ahlus sunna ma ba su da yawa yanzu a tambaye shi a duniya suwa suka fi yawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba sun fi yawa na sha gaya mana wannan tun da aka fara addinin musulunci ma'ana da ce tun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-islamu khas nake nufi yawa tun da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo har ya bar duniya sahabbai suka ci gaba da tallan wannan addinin to ba a taba samun lokacin da musulmi suka fi yawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka musulunta ba su suka fi yawa ba zamanin sahabbai duk da an ci daular farisa da rum ba musulmi suka fi yawa ba ina china ina india ba lokacin babu su bane akwai su har zuwa yau waɗanda suka fi yawa a duniya kakaf china da india amma mafi yawan wanda suke ciki ina ne suka fi kafirai mushrikai masu bautawa wani abu ma ba Allah ba su suka fi yawa ka zo ka samu a sauran wurare kuma kiristoci sun fi musulmi yau duk inda yake akwai kiristoci za a ga kiristoci sun fi musulmi a wasu wurare da yawa ana samun haka to yanzu in mutum ma'auninsa na gaskiya shine yawa sai sai kenan ashe musuluncin ma ba gaskiya bane tunda kiristoci sun fi yawa musuluncin ma ba gaskiya bane tunda hindu sun fi yawa in ga wannan hindun da kuke ta kallon fina-finan su kuna jin daɗi ba makiya addini irin su yanzu kun ga abin da suke yi kwanan nan na azabtar da musulmi ko wata area daga shekaran zai zuwa zai ana ce ana ana ba da katin ɗan ƙasa wasu musulmi mutum miliyan biyu an fidda su a area an ce ba su ana nema a mai da su ba su da ƙasa saboda tsabar tsananin kin addinin musulunci na indiya da mutanen indiya wani mutanen ba abun koyi ba ne kyamar su ga musulunci ta wuce duk inda kuke tsammani allah maɗauki dama ya faɗa mana aiko waɗanda suka fi duk da gabar kiristoci a wurare da yawa to ba ta kai na waɗancan ba duk da kiristocin ya danganta daga wuri zuwa wuri a wasu wuraren shi ma saboda tsananin abin da ake ilmantar da su shine gaba da addini har addinin kiristan ma da yawa ba su san shi ba kawai abin da suka sani kiristoci shine gaba da musulmi kamar munan najeriya musamman tsakiyar najeriya munin abin shi ma ya yi yawa daga rikici ya faru to rayuka za a ita zubarwa to duk wannan kada ya daga maka hankali kada ya dame ka ba sababi ne da zai sa ka ce ai shi kenan tunda ba ma san rikici to mu daina addinin ba ka je ka samu mutanen da suke zaune a irin wannan fitinar kai dan kana zaune a area da ba wannan fitinar ne wanda suke zaune a cikin wannan fitinar sun fahimci ba su da magani sai makalewa addini shi ne ke ƙara haɗa musu kai ma yanzu to Allah ba da zaman lafiya Allah kuma ya samu ƙara fahimtar gaskiya a matsayinta na gaskiya kuma mu bi ta duk ƙarancin adadin masu binta zancen namu zai kenan dai na yau sai ce al'azamuna inda Allah qadran wa ajran waɗanda suka fi girma a wurin Allah wajen alƙadarinsu da ladansu bal su ne wa su ne waɗannan masu bin gaskiya ɗin ‘yan kaɗan ɗin bal wajibu an yastadil an yustadalla alal haqqi wal batili bi turuqil musilati ilayhi yace abin da yake wajibi shine ka nemi sanin gaskiya ka nemi sanin ƙarya da barna ta hanyar sababin da ke kaiwa zuwa gare su ba ta hanyar adadin mutanen da suke bi ba me ya sababin da abu kaza ya zama gaskiya saboda daga Allah yake saboda daga manzon Allah yake saboda akwai adalci saboda akwai hukunci mai kyau saboda labaran duk gaskiya ne me yasa abu ya zama ƙarya saboda ba daga Allah yake ba saboda wani ake girmamawa ba Allah ba saboda abin da ake samu a cikinsa wahala ce sannan kuma a ƙarshe shiga wuta nan ko in an bi gaskiya shiga aljanna wannan shine abin da zaka sa a matsayin ma'auninka na gane ina gaskiya take ba yawan jama'a ba to mu koma cikin littafin ita wa hadhihi حال أكثر الخلق wannan shine halin da yawa daga cikin mutane sun damu da su ga ba su kaɗai ne a hanya ba in suka ga ba su da yawa sai kaga suna rauni suna cewa bari su koma su koma baya yace wahiyya lati ahlakathu kuma wannan shine ya halaka mutane neman cewa kada ka saba wa mutane kai ba za ka yi abinda wai ba haka aka saba ba kullum muna wannan zancen ba haka aka saba ba aka saba a ina kai fa tashin ka iya garinku ne kuma garinku ba shine asalin gaskiya ba tsakani da Allah akwai musulunci tun kafin a garinku sannan kuma mutanen suke garinku ba su kadai ne musulmi ba ba su kadai ne malamai ba in akwai malamai haka akwai gaskiya tana nan ita za ka nema ba mutanen unguwarku ne za su gaya maka cewa daidai kake ko ba daidai kake ba ka nemi inda gaskiya take a ƙur'ani da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita za ka bi ko da mutanen unguwarku da mutanen garinku da mutanen ƙasarku ba sa so fasabru sadiqu ay fal basiru sadiqu mutumin da yake mai basira sannan kuma mai gaskiya to la yastawhishu min qillati rafiqi ba zai samu wata cewa saboda karancin abokan tafiya ba ya dage kawai ya tafiyarsa ko da wani ko ba wani saboda ne ai ya ishe mu wa'azi ma cewa kawai kai kaɗai za a saka a kabari kai kaɗai za a tambaye ka wannan kawai ya ishe nuna maka cewa ba abin ka damu da mutane bane saboda ba tare za a tsaya kullum yana zama wata ka'ida da malam suke faɗi cewa ba a yin hisabi wanda iri jama'i collective hisabi a tara ko a ce ina mutanen birnin kudu duk kun yi laifi ba a yin haka mai laifi guda ɗaya kowa da sunansa wane dan wane shi za a kira ba za a kira jama'ar gari gaba ɗaya a azabtar da su akan abin da wani daga cikin su yi ba Allah baya zalunci kowa shi kadai za a yi masa nasa in kai daidai kai kadai ka samu ladan ka kaje ka ji daɗi za ka samu wani da shi da matansa da ƴaƴansa su zo gaban ubangiji ɗansa ɗaya shi da zai cancanci shiga aljanna sauran a sa su a wuta ba ya mana ba يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه م? وصاحبته وبنيه لا ندى كوا زي تكنسى كوا تكنسى يكي uwa tana shayar da jariri ta yi watsi da shi ta ajiye shi ta kama gudu yanzu ka gaya min wace uwa ce za ta yi watsi da jaririn ta ba dai fitina irin ta zamani yanzu ta gudun 'ya'yan an yi an same su ta hanya marar kyau ba amma asalin ɗabi'ar ɗan adam da fitirarsa shine uwa za ta iya rabuwa da rayuwarta wajen kare ɗanta irin tsananin son da take masa ta matsalkalin shi tana ba shi mama kuma ba ta son wani abu ya same shi yana kuka hankalinta ya tashi to zuka ga ranar da za a zo a ce ta tsallake ɗan nan ta yi watsi da shi yana kuka yana ihu yana son mama yana son kaza ta ce ba ruwanta da shi saboda ne tana ta tafi tana neman ita kaɗai ta tsira in ta samu shiga aljanna bata damu kowa ya fada a wuta ba to haka bai kamata mutum kowa ya tunani a matsayinsa na wanda Allah ya halicce shi kuma shi kadai zai kansa hisabi ma'ana shi kadai Allah zai masa hisabinsa daban a matsayinsa na wani ba za a zo a tara shi da shi da ƴaƴansa da matansa a ce duk ai musu azaba ba a'a kowa sai an kira shi in dai ya balaga a lokacin da ya mutu ya kamata wannan kawai ya isa ya sa mutum kada ya damu da surutun mutane da hayaniyar mutane da mai mutane za su ce sai ce wala man min faqdihi haka nan kuma ba zai damu da ashe ma ba kowa ba bai damu da karancin mutanen da suke bin gaskiya ba bai damu ma da cewa shi kadai bane ba kowa idza stash'ara qalbuhu murafaqatar ra'il awwal mutum da zuciyarsa ta ji cewa yana tare da mutanen zamanin farko yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai akan wannan hanyar to bai damu da kowa ya rabu da shi ba
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك منه رفيقا وأن سوء أبو كلمة كذما تعرض سوء شيء كافي نصرة وإن بعد كذما تعرض سركين غيوسو دمي انغور غيوسو دمالا من غيوسو دسورانسو دسورانسو بدأ ‘ya'yansa da matansa ba su aka faɗa ba wa aka ce annabawa da kuma suwa siddiƙai da shahidai da kuma salihan bayi to ka zama tare da waɗannan su ne ka samu abokan tafiya na kyau masu kyau na ƙwarai Allah ya sa mu zama tare da su sai ce fatafarrudul abdi kaɗaitin bawa shi fi tsariƙi talabihi wajen hanyar nemansa dalilin ala sirƙi talab shi ne ke nuna ma gaskiyar neman nasa cewa da gaske ke wannan abu ko a duniyance ka ga mutum ya tashi a garinsu lokacin da za ka ga mutum ya ɗau ko jakinsa ko raƙuminsa ko dokinsa ya kaɗa ya yi gabas ko ya yamma shi kadai ba kowa ya bar matan da ƴaƴan ya tafi ina fatauci neman wani abu gari ya yi zafi ba aiki kawai zai buga ya wani wurin dan ya je samu abin da zai wannan ya nuna da gaske yake so yake fidda kansa daga kaskanci ya je nemo aikin da zai bai tsaya cewa ya ta bin gidan wannan to dai ina san ina shawara da Allah ko za mu samu tafiya tare da kai mu dan fita dai mu je a sai sai ani ba gani ba sai Allah ya je gun wanda sai na ba za su ba ya je gun wanda sai ce to ni na na fasa to ba da sai ke ba haka kun ban ji misalin amma in yace wallahi ba ruwa na da kowa na kama hanya ta na tafi to wannan shi ke nuna maka cewa da gaske ke to haka nan neman aljanna mutum kada ya damu da cewa shi kadai ne ya tsaya akan tafarki ya bi gaskiya wannan shi ke nuna maka ma cewa da gaske ke neman abin da yake so ya samu wala qad su'ila ishaq ibn rahawayh عن مسألة فأجاب عنها مال إسحاق ابن راهوي babban malami amma wa ra'an nahar wanda babu irinsa an tambaye shi akan wata mas'ala sai ba da amsa me ya hukuncin kaza yace kaza fa qila lahu sai aka ce da shi inna akhaka ahmad ibn hanbal ai dan uwanka ahmad ibn hanbal yaqulu fiha bi mithli qawlika shi ma ra'ayinka je na irin naka da aka tambaye shi shi ma abin da ya faɗa kenan kun fahimci wancan fa qala sai ishaq yace ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها ni ban sa ran wani zai dace da ni a wannan fatawar ba mana ba wannan ne a gabana ba shi da abin da ke nufi ban sa rai ban zaci wani zai zama ya dace da ni a fatawata ba ni dai ra'ayina na faɗa fahimta ta na faɗa ولم يستوحش بعد ظهور الثواب له من عدم الموافق bai ji wani abu na cewa bayan bayyanar gaskiyar lahu a gare shi ba min adamin muwafiqi cewa babu wanda ya masa muwafaka bai samu damuwa ba ma'ana lokacin da ya fatawarsa bai damu da cewa abin nan da ya faɗa shi kaɗai ya faɗa babu wani wanda ya dace da shi ba ba shi ya dame shi ba don haka dan an gaya masa ma cewa wani ya dace da kai to bai rage masa komai ba yana nan akan yaqininsa saboda ya faɗi abin da ya faɗa ne bisa fahimtar abin da ya faɗa ya fahimta shine gaskiya fa innal haqqa idza laha domin ita gaskiya idan ta fito wata bayyana ta kuma fito sosai ta bayyana lam yahtaj ila shahidin yashhadu bihi ba ta buƙatar wani shaida ya zo yi mata shaida ko ba shi sa cewa babu dalili a duniya idan har kana buƙatar sai ka ce idan gari ya waye cewa yanzu rana ba yanzu misali yanzu ka zo ka ce wa zai kawo mini hujja cewa gari ya waye ka ce ce baka da hankali ko ba ka bane daga rana ta fito kowa ya ganta ta akwai buƙatar ka je kotu ko ka je wani wuri ka nemo mai maka shaidar yanzu ba a dare nake ba to haka lamarin yake in gaskiya ta bayyana gare ka to kada ka damu da cewa sai wani ya wafaka maka akan cewa ita ce gaskiya ka bi kayarka wal qalbu yubsiru al haqqa kama tubsiru al ayn shamsa ita zuciya tana ganin gaskiya irin yadda ido yake ganin rana kun ji zuciyarka tana ganin gaskiya irin yadda idanka yake ganin rana inda lafiya nan kuke idanka kalau gari ya waye rana ta dago ta fito za ka ganta to haka gaskiya take in dai ta bayyana to zuciyarka ta santa zuciyarka tana ganin gaskiyar nan tana gane ta wani lokaci za ka ga duk batan wani inda yana tare da inda ake gaskiya in za a zauna da shi a nutse a tambaye shi da adalci zai gaya maka wallahi addinin musulunci shine gaskiya sai dai in bai fahimce shi ba duk mutumin da ya fahimci addinin musulunci yadda yake a hakikatan to zai gaya maka shine gaskiya ko da bai bi ba ko bai bi ba ya san gaskiya ne shi yasa saka ga wani a tambaye shi akan sunna a tambaye shi akan barin bid'a da barin shirka shi to wallahi abu ne duk gaskiya ne mu ma mun karanta a littafin nan duk gaskiya ne muna gani hakan to amma dai kasan zamanin ne yanzu daga ka dan yi abu sai a ce ma kaza sai a ce ma kaza to shi wannan a ce ma kaza din shi fi damun sa ko ba haka bane to wannan abin da ake faɗa a wannan darasin shi ne kada ka damu da me za a ce maka kada ka damu da me za a yi maka duka zagi tuhuma izgilanci duka kada su dakatar da kai daga bin gaskiya ka nemi bin hanyar Allah ko da ba kowa a kai sai kai kaɗai sai ya ce fa'iza ra'ar ra'i a shamsa idan mai gani ya ga rana mutumin da yake ba makaho ba ya ga rana lam yahtaj ba shi buƙatar ila man yashhadu bi zalika yuwafiquhu alai ba buƙatar ya samu wani da zai masa shaida akan cewa gari fa ya waye ya dace da shi akan cewa gari ya waye baya buƙatar haka fi ilmihi wajen saninsa biha da cewa ranar ta fito wa a tiƙadihi an ha ƙwali'a cewa da ƙudurinsa a zuciya cewa ranar ta fito baya buƙatar wani ya masa shaida ko kuma da muka bayyana da haka babu buƙatar wani to mu tsaya nan saboda
wani zancen ne a gaba duk dai siyakin ɗaya ne maganar iri ɗaya ce faɗakarwa ce akan kada ka damu da wato kaɗaicinka akan hanyar gaskiya abin da ya dame ka ko ya waje bai dame ka shine a zamanka akan gaskiyar sawa'un mutane sun fahimta ko ba su fahimta ba wannan kuma baya nuna ina son dama in tambihi akan wannan za ka ga duk wasu masu wata tafiya gwargwadon yaƙininsu da wannan tafiyar suna ganin cewa saboda ƙarancinsu to su ne akan gaskiya to shi ma wannan ba shi ne mizanin kawai ba an gane yawwa mizanin dai shi ne abun ya zama gaskiyar ƙarancin ba shi ne ma'aunin ba yawan ma ba shi ne ma'aunin ba wani ma'auninsa yawa to akwai kuma wasu da yanzu misali idan mutum ɗan tatsine ne ko ɗan ƙur'aniyun ko ɗan fuffiki ko ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza duk karkatattu karkatattun nan ai su ma ba su da yawa to alama ce kenan a gaskiya suke yawwa don haka ba karancin ne ma'aunin ba ba kuma yawan ne ma'aunin ba me ma'auni gaskiya ɗin yawwa ka nemi gaskiya kuma a hankalin mai hankali inda kana da hankali kuma da adalci kuma ba a dora ka akan wata tarbiyya karkatacciya ba tun tasowarka to in aka in ka ji maganar malamai za ka fahimci wannan ya fi kusa da gaskiya wannan kuma ya dan karkace ko ba kai karatu ba akwai wani abu za ka iya fahimta haka ne ko ba haka bane to ka bi malamin da ka gamsu akan gaskiya yake kuma zai hada ka da Allah ya fi alaka da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan abubuwan sanannu ne amma kana jin mutum yana jan ka zuwa ga ka bauta masa ko ka girmama wani malami ko ka girmama wani shehi ko ka girmama wani abu dai ko meye wanda ba Allah ba kuma ya zama cewa maganarsa ta fi ta Allah girma ta fi ta manzon Allah to ka san cewa za a kai ka wata hanya ba ita ce gaskiya ba dawo ka bi mai hada ka da Allah mai hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum للعلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا على الحق إلى آخر لحظات حياتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك